بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سيغبا دكراتم نا منظومة نونية القحطاني رحمه الله آه yau dai muna daren lahadi kenan daren 26 ga watan biyar watan watan jimadal ula daga hannun tafi zulhijja ko shekara 1445 za mu tashi baiti na 115 haka ne قال الناظم رحمه الله قال الناظم رحمه الله وإذا دعيت إلى أداء فريضة وإذا دعيت إلى أداء فريضة فانشط ولا تك في الإجابة واني فانشط ولا تك في الإجابة واني قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها فلهن عند عند الله أعظم شاني فلهن عند الله أعظم شاني لا تمنعن زكاة مالك ظالما لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أختان وصلاتنا وزكاتنا أختان والوتر الوتر بعد الفرض آكد سنة والوتر بعد الفرض آكد سنة والجمعة والجمعة الزهراء والعيدان والجمعة الزهراء والعيدان مع كل بر صلها أو فاجر مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه بمشاني ما لم يكن في دينه بمشاني وصيامنا رمضان فرد واجب وصيامنا رمضان فرد واجب وقيامنا المسنون في رمضان وقيامنا المسنون في رمضان صلى عليه صلى النبي بها صلى النبي به ثلاثا رغبة صلى النبي به ثلاثا رغبة وروى الجماعة أنها ثنتان وروى الجماعة أنها ثنتان إن التراوح راحة في ليله إن التراوح راحة في ليله ونشاط كل عويجز كسلان ونشاط كل عويجز كسلان والله ما جعل التراوح منكرا ما جعل التراوح منكرا إلا المجوس وشيعة السلبان السلباني المجوس وشيعة السلبان والحج مفترض عليك وشرطه والحج مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصحة الأبدان أمن الطريق وصحة الأبدان كبر هديت على الجنائز أربعا كبر هديت على الجنائز أربعا واسأل لها بالعفو والغفران واسأل لها بالعفو والغفران إن الصلاة على الجنائز عندنا إن الصلاة على الجنائز عندنا فرض الكفاية لا على الأعيان فرض الكفاية لا على الأعيان إن الأهلة للأنام مواقت إن الأهلة للأنام مواقت وبها يقوم حساب كل زمان وبها يقوم حساب كل زمان لا تفطرن ولا تصم حتى يرى لا تفطرن ولا تصم حتى يرى شخص الهلال من الورى اثنان
شخص الهلال من من الورى اثنان متثبتان على الذي يريانه متثبتان على الذي يريانه حران في نقليهما ثقتان حران في نقليهما ثقتان لا تقصدن ليوم شك عامدا لا تقصدن ليوم شك عامدا فتصومه وتقول من رمضان فتصومه وتقول من رمضان نعم to mun shiga cikin rukunan musulunci bayan kalmar shahada wadda wato ainihin a baya malam ya yi bayani a wurare da dama kan abin da ya shafi aqida abin da ya shafi ainihin tauhidi na fata an gane ba wanda zai iya tuno wani baiti da muka yi kan tauhidi Hmm? Eh? Eh, abu wanda aka yi a baya. Akwai akwai bayani bayanai da yawa kan tauhidi, amma dai wanda yake ya fi kasancewa kan kalmar shahada kai tsaye ya yi bayani a baya. wanda ya tuno da ke ba kwa haddab amma akwai baiti da sai da muka ɗan yi bayani a kan shi cewa to almuhim dai yanzu zai yi magana kan al'arkanul amaliya guda hudu don rukunan musulunci guda biyar na farko kalmar shahada wadda ita kusan ita za mu fi ba mahimmanci cikin karatun wannan littafi matsala ta akida akwai abubuwa da yawa da da muka faɗa a mukaddima ta kunshi kusan kowane janibi na addini wanda shi da kanshi ya ce ma'a annaha jama'at uluman jammatan mimma yadhiqu li sharhiha diwan ce ta tattaro ilmummuka masu yawa wanda kundume man littafi guda da ƙyar zai iya tattaro sharhinta kuma haka ne duk bayanan da za ku ji ana yi a gurguje ne a gurgujen gurgujewa a takaicen takaitawa to abu na farko sai ya ce wa idza du'ita ila ada'i faridatin idan aka kira ka zuwa ga sauke wata farilla fanshaq to ka amsa kiran nan cikin nishadi cikin walwala wala taku fil ijabati wani karka kasance mai jinkiri a gurin amsa kiran da aka yi maka na farilla kaga wannan umuman farilla ta sallah farilla ta azumi farilla ta zakka ta aikin hajji cika alkawari kowane nau'i na farilla abinda yake wajibi a kanka to lokacin da aka kira ka zuwa ga yin shi karka tsaya sanya domin faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi in ka ki amsa kiran Allah da wuri malamai suka ce to in ba za ba sai ka kasa ibada shine ma'anar yahulu bainal mar'i wa qalbi annahu ilayhi turja'un to dan haka a wajibi duk abin da yake farilla akan ka kai kokarin cikin gaugawa kai shi dama ai malaman usul jumhur suka ce al'amru yaktabi al-wujuba wal fawriya idan umarni ya bullo daga shari'a daga Allah ko manzan shi sallallahu alaihi wasallama to yana hukunta wajibi abu wannan umarni sannan kuma yanzu ake so a yi mi abu wannan umarni kakkace wala ya kula hatta ya hadini Allah ko malam mai ahallari ya ce fa innahu min alamati shiqa'i wal khidlani wa tamsil basira kace sai sai Allah ya shirye ni bayan tsubar tukunna har mu shirya har mu hankali to na alama ce ta tabewa alama ce ta rashin rabo da toshewar basira mutum ya zama mai shafaffiyar basira ke Allah ka tsare mu to daka da an kira ka zuwa ga farilla kai maza kar ka tsaya kai jinkiri gurin wurin amsa kiran da Allah ta'ala ya yi maka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa al-hadithul qudus sa ubangiji ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi bawa na ba zai taɓa neman kusanci na da wani abu da ya fi soyuwa a gare ni ba irin abin da na fallanta mishi duk da na filan ma ba baya ba sai wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adhani la u'idhanna to farilla ita tafi komi girma tafi komi mahimmanci a gurin mumini to yanda ya saka baitin cewa fanshat wala taku fil ijabati wani kalmar wani mun yi magana a kanta an gane ko yawa asali waniyan ne la takun waniyan amma sai ce wani ko ya zama saboda darura shi'iriya ko duk da wasu sun ce da ya saka ajazul baiti da cewa fa'ajib bila kasilin wa duna tawani, kaga tawani shine asalin wato ainihin masdari na wana yuwani tawaniya, mafuhum? Kun bis salatil khamsi wa'arif qadraha, falahunna inda Allahi a'azamu shani. Kun bis salatil khams, ka tsayu, alƙiyam nan ma'anai shi aljiddi, aljiddi, walijtihad, ka dage gurin sauke nauyin sallar farillolin ɗan guda biyar, wa'arif qadraha kuma ka san matsayinsu a gurin Allah. Falahunna inda Allahi a shani, domin sallolin nan guda biyar suna da mafi girman lamari a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ishe su zama wa sallar farilla ya ishe ta zama lamarinta na da girma shine wanda ya batta ya kafurta. A gurin sahabbai, kamar yadda Abdullahi ibn Shaqiq radiyallahu anhu wa rahimahullah at-tabi'iyul jalil ya tabbata a cikin Muslim yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin Tirmidhi afwa la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun aw kufran illa as-salah ba ba wani aiki da sahabbai suke ganin in mutum ya bar shi zai kafurta in ba sallah yawancin abubuwan da suke jawo ridda furici ne da kuduri furici da ƙudiri. Musun abin da yake ma'alumin min addini bi darura, ko yin izgili ga wata sha'ira daga cikin sha'airul Islam, wannan kafurci ne. To, hakan nan ba aikin da in mutum bai yi ba ya kafarta a gurin a ijma'in sahabbai sai sallah. In ya ƙi yin azumi mutumin banza ne, in ya ƙi ba da zakka mutumin banza ne, ya ƙi yin hajji mutumin banza ne. An fahimta? Amma bai kafarta ba. amma da zaran ya bar sallah kawai ya kafirta bi ghaddin nazari an sababi tarkihi laha ya yadda da ita bai yadda da ita ba oho shi ya sani wannan shine mazhaba ta al-Imam Ahmad shine abin da Ibn Hazm yake akai shine abin da Imam Shawkani Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim al-Jawziyya al-Allama Ibn al-Uthaymeen bin Baz Sheikh ainihin Albani duk da Albani shi ya saba cewa duk mutumin da ya bar sallah da gangan kawai ya kafirta haka hadisai rututu suka zo ba tare da wani fassalewa yana mai yakin yadda da ita ko baya kin yadda yau kin yadda ko asuwaki mutum ya yi musu inda ya san dalilan da suka tabbatar da shi ya kafirta ba sallah ba ita sallah ka ƙiyinta kawai shi kenan al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha qad kafar ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna bainal muslimi aw al mu'mini wash shirki aw al kufri as-salah man tarakaha qad kafar nabi yace sallah ginshikin addini ce su da haka babban matsayin sallah abu ne da yake kowane musulmi ya san da shi kowane musulmi ya san da shi ba wani musulmi da ce zai ce bai yarda sallah wajiba ce ba babu shi sai dai na ba musulmi ba ne ko ba haka ba to da da zaran musulmi ya ƙi yin sallah dama can ya yarda me wajiba ce kawai dai ya ƙi ne dan shegantaka to shi din ne dai annabi ya ce arni ne ya ruguza katangar shi ta musulunci bambancin shi da arni yanzu babu babu kuma haka siyakin alkur'ani ya nuna fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fi din sai in mutum ya tuba ya tsaye da sallah ya bada zakka sai ya zama dan uwan ku a addini shine zan ba za a yake shi ba duk da ita zakka wasu dalilan sun nuna in mutum ya barta bai kafirta ba duk da akwai riwaya daga Imam Ahmad da yace duk wanda ya bar rukuni ɗaya daga cikin rukunan musulunci ya kafirta amma sai dai zance mafi inganci rukunai biyun farko su ne in mutum ya basu ya kafarta kalmar shahada da sallah wanda ya bar sallah ya kafarta sannan a yi ta a jam'i sallolin farilla a yi su a jam'i wajibi ne domin annabi ya yi yunkurin ya kona gidajen wanda ba sa zuwa sallar jam'i abin da ya hana shi kawai kamar da ya cikin musulun imami ahmad ya tuna akwai mata da ƙananan yara a cikin gidan ba da haka ba da ya banka musu wuta wato a lokacin ba a haramta azabtarwa da wuta ba ina fata an gane wannan mahimmancin sallah ya kai ga ko jihadi ake ana cikin ba ta kashi ana fafatawa ba a ɗauke mawa musulmi yin sallah ba ya yi ta a halin da yake iyawa fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fa aqimus salah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ko a halin gudu yana kabbara ta kai sara yana kabbarar ruku'i a haka ko a saman doki ko a cikin igwa ko a jirgin sama ko a jirgin ruwa ko a kwale-kwale ko da wuntsila gudi-gudi ne sai yayi sallah ba aikin da ke da wannan matsayin sai sallah falahunna indallahi a'zamu shani san za su iya zama sanadiyar gafaran mutum Allah ya gafarta musu annabi ya ce misalin salloli guda biyar kamar korama ne mai ruwa da yawa da suke da ke bakin kofar gidan mutum kullun yayi wanka so biyar nabi ya ce zai rage ko ta dauda da za ta rage a jikin shi suka ce a yace to haka salloli biyar suna kankare zunubi fa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin sallah na sa mutum ya zama mutumin kirki inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wanda ya bar sallah ya gama tabewa wala hazza fil islami liman taraka salah inji sayyiduna umar shi man dayya'aha fa huwa lima siwaha adya'u wanda ya cikin muwatta wanda ya tozarta sallah sayyiduna umar ya ce to duk abin da ba sallah ba zai fi tozarta shi to ma'ana duk wanda kaga baya sallah duk abin da aka ce ma yayi to ya aika zai iya fashi da makami zai iya zina zai iya luwaɗi zai iya komi zai iya zai iya kisa da zuciyar ta zama babu imani Allah ka tsare mu an fahimci wannan ko falahunna inda Allah a'zamu shan to mu tafi rukuni na biyu a gurguje za mu dan tafi sai ce la tamna'anna zakata malika zalima fa salatuna wa zakatuna ukhtani karka hana zakar zuciyar zarkar dukiyarka saboda zalunci mugunta ke sa su ki bada zakan ko baya so a kamo shi a arziki wai kai da kake da arba'in dan ka bashi daya kuma kana tsoron ya kamo ka alhalin Allah ya tabbatar maka da zakkan nan za ta tsarkake dukiyarka ta haɓaka ta khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum tutahhiruhum wa tuzakkihim fa Allah ce zakkar da mutum ya bayar za ta haɓaka dukiyar shi na cikin ma'anar zaka annumu wan nama'u wal irtifa dukiya za ta ɗaukaka hadisi a muslim annabi ya ce ma naqasat ma na ƙasa malum min sadaka dukiya ba ta tawaya don an yi sadaka da ita wa ma an faktun min shay'in fa huwa yukhlifuhu mala'ika ke addu'a duk safiya in ji manzan Allah sallallahu alaihi Allahumma a'ati munfiqan khalafa Allahumma a'ati mumsikan talafa sai Allah duk mai bayarwa ka maye mushi abin da ya bayar duk mai hanawa mai rike hannu shi na makeke ne to Allah ka ɗaura mai asara a cikin dukiyar shi to don haka zalunci da mugunta ke hana masu wadata su fitar da zakka ko dai su ki fidda ta lokacin da ya dace ko su ki ba wanda ya dace ko su ki bada ta yanda ya dace su da haka wannan zalunci to karka ki bada zakka ta dukiyarka zaliman kana mai zalunci fa salatuna wa zakatuna ukhtani dan sallan mu da azumin mu ƴan uwan juna ne haka magabata suke cewa az-zakatu qarinatu sala zakka kawar sallah ce saboda agwama suke cikin alqur'ani wa aqimus salata wa atu zakata wa aqamu salata wa atu zakata haka zaka yi ta gani cikin me cikin alqur'ani har ma Allah ke hadawa da tauhidi sai ya hada su yan uku wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyim hakan nan cikin sunna ma sunna ma haka ake hada su hadisin wato ainihin ibnu umar ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah sai ce fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa illa bi haqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla zakka zakka ta ma wajiba ce mutumin da ya ki ba da zakka in dabbobi ne haka za su taso ranar alkiyama suna masgarin shi suna tunkurin shi suna ya hana zakkarsu idan dukiya ce da ita za a mai azaba wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum me za a ce musu هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون abinda ka ɓoye ka tara kai kwanta buloke ko ka yi wani kurman account wanda shi kawai bai amsa kira an gane ko sai dai a yi ta an taya mushi kawai sai dai a yi ta zuba mushi ga 'ya'yan talakawa cikin masifa wala Allah 'yan uwan mutum da dangin shi da makotan shi na cikin bukata ya hana su wannan dukiyar da ita za a yi mai azaba a cikin jahannama a maida ta wani dutsen guga ta ɗau zafi a nana mai a fuska a nana a kwiɓin shi a nana a bayan shi a ce fa zuko ma kuntum zuna ba tara kuɗi ba ga sakamakon shi malam dukiya da maciji makoma su guda ne makoman maciji a kashe ita ma dukiyar haka a kashe in ka kashe Allah zai kawo ta gobe bayar ta hanyar alkhairai wani azzalumin iyalan shi ma bai wadata ba kai wani kan shi ma ya zalunci kan shi ba zai iya sanya suturar kirki ba ba zai iya cin abu na kwarai ba alhalin Allah yana so in ya ma arziki ya ga alama arzikin a jikin ba wani ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama buji buji mala ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama a ya mutse a hargitse annabi ya ce ya ne baka da wadata ne ya ce haba ai duk abin da Allah ke azurta bawa an bani raƙuma shanu awaki tumaki dawaki gonaki karika kuɗi tsaba miraran kadarori amfanin gori komi Allah ya bani sai annabi ya ce to inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdin an yara athara ni'mati alayhi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam Allah yana so in yamma bawa ni'ima ya ga alaman ni'ima a tattare da shi sayyidina Ali ya ce idza wajadna akalna aklar rijal wa idza faqadna sabarna sabrar rijal in mun samu za mu ci ci na mazaji in mun rasa mu yi haƙuri haƙuri na mazaji kaga da annabi zai auri wato ainihin zai aure cikin matan shi akwai da za a aure ta kamar Zainab waliman nama da nama akai ita ko maimuna ba hali da za a aure ta walimar dabino akai maljudu illa an tajuda bil mawjud ko ba haka ba abin da ya samu kawai shikenan fakat babu taklifi a rayuwa ka ɗaura ma kanka abin da Allah bai ɗaura ma amma inda wadatar ka yin abin da ya dace ba kai hikima ba kai zalunci kai zalunci to ballantana ita zakka wannan haƙƙi ne na dole in ma kai kaga ba za ka iya ci ba to bayin Allah su wannan haƙƙin su ne a basu a basu haƙƙin su haka annabi ya ce mu'adh bin jabal da ya tura shi yaman in mada'uka lidhalika fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim sadaqa tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ila fuqara'ihim فصلاتنا وزكاتنا أختان والوتر بعد الفرض آكد سنة وتري zai ɗan yi waiwaye a kan zancen sallah ko tunda ya faɗi sallar farilla sai ce shi kuma witiri bayan sallolin farilla to shine mafi ƙarfin sunna akadu sunnati sunna mafi ƙarfi bayan bayan sallah ta farilla shine witiri a mazhabar hanafiya su sun tafi ma akan witiri wajibi ne so da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna Allah qad zadakum salatan fasalluha da kuma faɗin shi a wutiru ya ahlal qur'ani fa inna allaha witrun yuhibbul witra kaga umarni ne suka ce to witri wajibi amma zance mafi inganci ba wajibi ba da wasu dalilai da za su ainihin sauke wannan umarnin daga wajibci zuwa mustahabbanci saboda ai waɗanda suka zo tambaya kan rukunan musulunci suna da yawa kuma duka annabi yana gaya musu iya salloli guda biyar a babin sallah a rukuni na sallah salloli biyar ne har ma hadisin bimam da ya gama gaya mai salloli guda biyar sai ya ce hal alayya ghairuha akwai wata sallah da ke wajibi a kaina bayan wannan annabi ya ce la illa an tatawwa illa an tatawwa babu wata sallah ta dole bayan waɗannan sai dai in nafila ce da ya gama ya ce to na farillar da zan yi amma nafilan nan gaskiya ba zan iya ba kuma annabi ya ce aflaha wallahi in sadaqa kasan su ba munafunci a ba munafunci inda ya yi gaskiya ya kiyaye farillar to zai rabauta duk da ba cewa kai kai ka tsaya kan farillar ba ko don fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard sanan baka da tabbas farillar taka an ta karbu dan kai ba irin sa imam din bane shine ya samu tsarkakewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiko saboda idan an zo fa ranar alkiyama sallah za a fara bincike a aikinka inda kai musulmi ne ma'ana da an fara binciken sallan nan aka ga da matsala sai Allah ya ce unzuru halli abdi min tatawwa ku duba bawa na yana da wata nafila da za a dan cike gurbin a manne liƙin can kaga an baka nafila shikenan kuma da sallah ta ɓaci ba a binciken azumi ba a binciken zakka ba a binciken duka bai taso ba ta sallah ta ɓaci komi ya ɓaci an gane ko da ka dage da yin nafilfili gwargwadon ikonka an ruwaito daga al'imamu ahmad cewa wanda baya nafilfili na rawati ba adili ba ne ba a karɓan shaida shi sai dai fatawa ta ɗan yi tsauri ko ta ɗan yi tsauri wanda baya nafila bai zama to mai laifi ba sai dai mai muƙassir ne ya gaza baya yiwuwa wanda zai tashi ya yi ƙiyamun laili tsakar dare ya yi sallar walha ya yi ratiba ta bayan kafin azahar da bayan azahar da kafin la'asar da bayan magariba da bayan lisha kai da farillan ma sai an yi ruku'i kake dannowa ka sheko a guje ka ce aljanna ɗaya kuke so kake so ku shiga sai dai wani fararun minan laya amma dai ka san ba aikin ka ba gani yawa ka san ba aikin ai kowa ya gyara ya sani wanda ya bata ma ya sani eh baki da kudin wance ki ce zaki daure zanin wance an yi rigima ko eh ki ce zaki ki tsan wance shi ma duka Allah ka tsare mu to ruko wato witri shine mafi karfin wato farilla da mafi karfin sunnoni bayan bayan farilla har a wani hadisi ma ce alwitru haqqun ala kulli muslim annabi bai taba barin witri ba daka mutum ya dage da yin witri har a halin balaguro in ma ba halin tsayawa saman me yake yi saman dabbar shi mu dage ko da raka'a ɗaya ce man sha'a an yutira bi raka'atin fal yutir a cikin bukhari ba an kawo ma abdullahi bin abbas ya gumi ba ce kaga muawiya e utiri raka'a ɗaya yake sai ce ai ya san addini wa faqihun ne masanin addini ne wato fiqhu ne witiri raka'a ɗaya ta wadata daga raka'a ɗaya zuwa sha ɗaya shine ƙarshen witiri sai ce wal jum'atu zahra'u wal idani ido suna cewa ana iya yin sha uku ko wal jum'atu zahra'u wal idani ma'a kulli barrin salliha aw fa ba'atha fini akan wal witru ba'da al fardi akadu sunnatin ba dan aka ce atafi ne akan waɗancan suna sai ya zama juma'a mecece sunna ko tunda ya ce witri akadu sunna ko to wal jum'atu zahra wal idan kenan su ma akadu sunna la kalla thumma lamma duk da akwai wasu daga suka yi shuzudi suka ce juma'a sunna ce amma wannan zan ce malam amma ko su da suka ce juma'a sunna ce suka ce in mutum bai bai ya azhar ba fa an ce har azhar din ta zama sunna ba kuma su ma din sun yi kuskure daga juma'a farilla ce dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya bar juma'a uku a jere Allah zai shafa zuciyar shi yana cikin musulun Allah zai shafa zuciyar shi akwai wata riwaya da ifiya mai cewa ya yi jifa da musuluncin shi wara a zahari tana cikin buguya ko bugiyatul musulmi na wa kifayatul wa'izi na to waggar riwaya da ifiya ce la ifiya ce an gane wannan ko Allah ya yi umarni a saurari hudu ba ba ma juma'ar ba hudu ba kanta dole a saurare ta ya yi wallazi na amanu idanu diya lissalati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai a bar kasuwanci a saurari khutuba min babu aula a bar me a bar kasuwanci a je sallah dan da mutum zai je ya ce to ni dai Allah hudu ba ya ce in saurara ya je ya gama sauraron hudu ba ya taso ya taho zai samu lada zunubi ma zai samu kenan ita kuma alwasa'il laha hukmul maqasid an fa an fahimci wannan ai wal jum'atu az-zahra da juma'an nan wadda take mai haske haske na daraja yake nufi az-zahra cikin taurari ba ta fi haske ba sarauniyar taurari to haka ita ma juma'a cikin salloli wal idani da sallolin idi guda biyu sai ce me ma'a kulli barrin salliha aw fajir ka sallace su tare da kowane mutumin kirki ko mutumin banza ma'ana daga cikin shugabanni tunda asali sallar juma'a da sallar idi shugabanni ke bada ko a ƙasar hausa ai sarakuna ne da ke yin juma'a suke yin idi yanzu ne da abubuwa suka lalace sarakunan sai godiya sai suke nadawa to kuma dama wakilul wakili kal wakili haka mai muktasar ya ce ko to da tunda ba sarki na'ibin sarki ko wanda sarki ya wakilta sai ya kwafi gurin sarki to wanda shugaba ya nada shine liman ratibi ko da mutumin banza ne ka bi shi sallah ko mutumin kirki ne ka bi shi sallah sharadi malam yakun fi dinihi bi mushani in dai bai kasance abin aibantawa cikin addinin shi yana nufin cikin asalin addinin ababin aqida in dai bai kasance bid'ar shi ta kafurtar da shi ba zunubin shi ya kafurtar da shi ba wanda yayi ridda shi wannan ba za a bi shi sallah ba shi kadai ma in yayi ba a karba ba to kuma eh bai ja kan shi ba ya ja wani sa in ko rana maganin zawo ta makanta in kana lidab'i dawa'un lil bawasiri falyudawi nafsahu an fahimta ko to dan haka in dai ya kasance bid'a shi ta kafurtar da shi yana da bid'a ta yayi tarbiyya ya yadda kowa Allah ne ba fa tarbiya ta tarbiyan yara ba ko tarbiya ta sufaye yake ganin kowa Allah yana da ilimin kummalu ya kai mataki na gaiba an gane ko ya yi usuli to nan karka bi shi sallah karkai tunda shi yana ganin ya kai matakin da alherin shi sai ya dan dinga rage mushi kaifi da dan yawan saban Allah haka in ba haka ba a lahira za a iya samun matsala gurin biyan shi ya kai matakin da su yana ɗan yayyafa mawa alherin shi yayyafi da ɗan ruwan sanyi haka ya ɗan shagiya ya ɗan abun ga dan a ɗan rarrage yana ɗan iska mai arni kakkabi shi sallah an gane wannan ko ko shugaba ne kowa ya shi karkabi shi sallah amma in dai shugaba zai zama shine liman ko wanda shugaba ya naɗa ka bi shi sallah ko da mutumin kirki ne ko mutumin banza haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni annabi ya ce za a yi wasu shugabanni a baya za ku ga abubuwan da ya dace sun ƙi sahabbai suka ce to ba za mu yaƙe su ba annabi ya ce a'a ma aqamu fikum salata in dai za su tsaye da sallah cikin ku to ku bi su ku yi haƙuri duk zalincin da za su yi ku yi haƙuri an fahimci wannan ai ku yi haƙuri gashi kuma su Abdullahi ibn Umar suna bin Hajjaj ibn Yusuf sallah wanda Hajjaju ai karshen azzalumai kenan mugu ne azzalimi ne amma da yake shugaba ne khalifa ya nada shi bayan da suka iya yake bin su sallah lokaci sai lokacin sallan ya ja sosai sannan ya fito yayi sallah bayan da suka iya da shi duk da su sai ibn Umar suna da matsayi a gurin khalifan suna gaya mai gaskiya la dan Umar shi kadai ke iya tunkarar shi ya gaya mai gaskiya ya mai fada ma inda khalifa ya rubuto a takarda ya ce kakka sake ka saba ma Abdullahi dan Umar to nan ne kadai yasa Hajjaju aka yi mai burki amma duk da haka sai da ya san makircin da ya yi zama sanadiyar mutuwar Abdullahi ibn Umar to kaga in za a bi Hajjaju sallah ai kowa ma za a iya bi in dai musulmi ne da Hajjaju ba bai kafirta ba bai kafurta ba bai kafurta ba amma dai azzalimi ne babu ko shakka eh bai kafurta ba amma mutumin da da ya mutu ma alasan albasari sai da ya sujudu shukuri sujada ta gode ma Allah eh aka ce hajjaji ya mutu ya ce Allahu akbar sujada tunda yana zuwa majalisin Hassan albasari sai dai da ya tashi zai ta fito majalisin ya watsi cewa ke kowa ya tashi kuma kara tsaya a waje fira kowa ka bai so a gulma shi ne a watsi a bangurin ya takura mai ya addabe shi ya mutu sai ya sujada ta godiya ga Allah Umar bin Abdul Aziz al-Khalifatul Adil shi ma da Hajjaji ya mutu sai da ya sujada godiya ga Allah Az-Zahabi ne yace Allah yana da ikon da zai kai Hajjaju aljanna zai iya kai shi wuta tunda yana karkashin mashi'a amma dai ya ce muna sa baki muna roƙon a ɗan biya da shi ta jahannam ko da zai shiga dai aljanna to a biya da shi ta jahannama a ɗan gasa shi eh inda ya gasa al'umma yana da matsala ta aqida amma ba mukaffira ba aqida ta nasibanci ba nasibe ne hajjaji amma nasibancin shi bai kai haddin kafirci ba yana kyamar wasu daga cikin ahlul baiti amma yana da ‘yan kyawawan ayyukan shi, su dai zahabi ya ce sun nutse cikin tekun zunuban shi. Lahu hasanat istaghraqat fi buhuri sayyiati shi ma alqur'ani niqab da ba bambanci tsakanin nunun da ba'u tsakanin ta'un da sa'un tsakanin sinun da shinu tsakanin sadun da badun tsakanin ta'un da za'un duka ba bambanci kawai gogewa ce ke zaka gane shi yayi aikin yin niqab din kuma ya yi futuhat da yawa amma don lalacewa akwai jami'o'in da ake ware shekara ɗaya ana karantar da alkhairan hajjaju a dinga haɗawa da sharrin don ka san waye shi saboda aqida ta alwala'u wal bara kar wani ya je ya haifi ɗa ya sa mai hajjaji ya ma wancan hajjajin takwara ya ja mu masifa طيب azumi وصيامنا رمضان فرض واجب وقيامنا المسنون في رمضان صلى النبي به ثلاثا رغبة وروى الجماعة أنها ثنتان إن التراويح راحة في ليله ونشاط كل عويجز كسلان أزم من رمضان فرض واجب فرلاتي تدول شما إجماعي wanda ya yi inkarin wajibcin azumin ramadana ya zama kafiri irin su fir'auna wa qiyamuna tsayuwa da muke yi almasnunu fi ramadani shine sunna a watan ramadan amma shi azumin wajibi wajibi ne sannan akwai falala shi gafarar zunubi man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Nabi ya ce kowane aiki ɗan adam ya san ladar da za a bashi banda azumi shi Allah kaɗai ya san irin tattalin da ya mawa mai azumi in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Mai azumi warin bakin shi ma to ya fi turaren miski ƙanshi a gurin Allah. Wala khalufu fa sa'imi atyabu inda Allah min rihil miski. Daga azumi ai ba baya ba. To kuma ga qiyamul lail wanda shi ma man kama ramadana imanan wahtisaba غفر له ما تقدم من ذنبه ga kuma lailatul qadri man qama lailatul qadri imanan wa ihtisab ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to shi kasan Allah yana da bonus a shekara da yake bayarwa to ramadana shine gurin sakin bonus na ubangiji gara basa malam kofofin aljanna duka bude su ake ba a barin ko daya a rufe kofofin wuta duka kulle su ake ba a barin ko daya a bude duk wani hatsabibin kangararren shedani sai a daure shi shi dama iblisin an bai ɗaurin goro sai shaidanin mutane suka rage da ɗan ƙananan hatsabiban shaidanu haka ne wani zai ce to an ɗaura shaidanu kuma ba a daina zina ba ba a daina shan giya ba ba a daina kaza ba ai akwai horon shaidan cikin mutane ya hora su ya musu freedom ya yaye su yanzu sai dai su batar da wani in shaidan ya gansu ma ba ta su yake ba saboda su yanzu sun riga sun karantu gane ai eh ba su ne masu zuwa kwanto ogansu ba sun je kwanto oga daren sallah kawai na su ma aishe ba sai an ce maka ma shaidanu ba ne ka riga ka gane kawai kaho ne ba su da shi amma dai shaidanu ne to don haka azumin ramadan lokaci ne na falalar ubangiji Allah isar da mu ramadana da imani to qiyamu ramadan wanda shine tarawih shi kuma wannan sunna ne sallan nabiyu bihi annabi ya yi kiyamu ramadana ma'ana cikin jama'a a jam'i salatan so uku ragbatan don kwaɗaitar da bayi da nuna cewa mustahabbi ne wa rawal jama'atu annaha ne malaman hadisi da yawa ma sun ruwaito cewa so biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tarawih cikin jama'a an gane ko amma yinta a gida yana yi dama ko da yaushe musamman kuma a ramadana amma yinta cikin jama'a wannan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya yi so biyu wata riwayar aka ce so uku an gane ko eh haka riwaya ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya yi wato ainihin ya yi sallah dare na farko da mutane washe gari da ya ƙara fitowa mutane suka cika har masallaci ya cika dab dan da farko da ba kowa ya sani ba kaga da safe aka yi ta gaya wa mutane akwai ko wata sallah da daddare tana nan karka sake bacci ya kwashe to na uku masallaci ya cika ya cika ya cika a wata riwayar na hudu kenan an yi uku na hudun ne ya cika har waje annabi sai ya ki fitowa suka yi ta as-sala as-sala as-sala nabi ya kyale shi da safiya ta yi ya ce ina jin duk wani motsi na ku ce na ki fitowa ne saboda na ji tsoron kan na fito a farlanta muku kuma ba za ku iya jurewa ba in ya zama dole ba ganin ramadan yanzu wani in ya sha ya koshe sai ya kwancin shi eh amma yana kaiwa goma ta wuya in ji yara sai ga ana ta watsewa layi ɗaya layi biyu wata ran ɗaya da rabi wani lokaci rabin sau to kaga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake fitowa to shikenan sayyiduna umar lokacin shi don da annabi yake fitowa sai kowa ya ci gaba da yi a gida an gane kowa ya ci gaba da yi a gida haka lokacin khilafa ta abubakar farkon khalifancin umar ma haka wata rana sai ya fito ya ga mutane a masallaci suna sallah ta tarawih sai ya ce ni'matul bid'a madalla da wannan abin da kuka raya mana ba yana nufin bid'a fata wadda ta saba ma shari'a ba ana nufin bid'a ta lugha abinda aka kirkiro shi bayan da an manta da shi tunda annabi yayi yanzu sai sayyiduna Umar ya ce ma dalla da sai kuma ya ga daga baya mutane na zuwa kowa na yi shi kaɗai ko mutum biyu mutum uku suna jam'i sai ya ce Ubay ibn Ka'ab sayyidul qurra'i kenan shugaban mahaddata shugaban alaran momi na sahabbai sai ce to shi ya zama liman sai ake sallar sai ya hada mutane akan tarawih an fahimta ko to wannan ba umar bai kirkiro sabon abu ba yanzu jaddada wani abu ne da yake ya tabbata amma annabi ya ƙi ci gaba da yi tsoron kar a farlanta ma al'umma ko so na abubakarin lokacin shi bai ainihin nabbahu ba bai faɗa ku zuwa ga a sabunta wannan abu sai lokacin saduna umar sai ya game illar da ta sa annabi ya daina yi a jam'i yanzu ta gushe tunda annabin baya rai ba wani sabon abu da za a jaddada tunda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yana nan a sunnan shi amma kuma a yi shi a jam'i sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal wasu hadisan ma suna nuna sallan nafila asali ka yi ta a gida ta filada amma banda sallar ramadana ita nafila ta tarawihi ko tahajjudi wannan ka yi ta a masallaci tare da liman ya filada dan annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi sallah tare da liman har ya ƙare kaga har aka witiri kenan to za a rubuta mai ladar kamar yayi qiyamul lailin ne baki ɗaya. ko da masallacin alamtara kai fa ne zuwa nasi indai tare da liman kai to kamar kayi qiyamul lailin ne an fahimta ko sai ya ce to inna tarawiha rahatun fi lailatin lallai tarawihi hutu ne da ake samu cikin dare tunda shi ana yi ana dan hutawa shine ma'anar tarawih tarawihuna bainar raka'atayn raka'atayn an yi raka'a biyu a dan huta musamman garin ga hadda dan shayi ake daura ka tarawih mai gata a garin wannan hafa awa ake rabawa a masallaci da dan biskit haka da yar alawa eh ko ba haka ba ana kawowa dan raba to kaga wannan ai hutu ake kuma fa kila ko rabin safaha wani masallacin ba a yi amma ga shayi an azagawa ne ne ga me wani ya zo har da kujera yana jingina yana ta nishi malam mun yi nisa kai yanzu a farlanta jihadi a wani a hanya zai yi shahada kan a kai kan a kai filin daga ya yi shahada Allah ya kyauta malam to da haka rahatun fil wa nashatu kulli uwajizin kaslani kuma tarawih akwai nashadi ga duk wanda yake kasashe uwaijiz tasghiri ne na ajiz wanda yake kasashe kaslan malalaci kala su mudin nan malam babu kuzari babu babu ainihin nashadi to tarawih sai mutum ya dan samu nishadi a jikin shi ya dan yi training wani an ce baka zuwa gudu baka motsa jiki yace ina fa sallah sallan motsa jiki ce haka ne motsa jiki ce ko amma yana da kyau mumini ya marrana jikin shi arni ya zama da ya kalle kama ya ji kawai malam wata ri'ida ta kama shi wata tsawa da wani rawar jiki ya kama shi ba shi yasa aka halatta wato a tawaful qudum ayi me ake ce mishi bude gefen hagu din nan a cikin ihrami kace hikimar haka da sahabbai suka zo umratul qada'i kafirai dama suna cewa madina duk ta tsotse su annabi ya ce ku dan bude damtsan su sahangu buɗe damtsan kusa hango ka hango suka ce kai ashe an rijalu rijalu ya mazan ne dai wallahi ma ja'ala tarawih munkaran shi na rantse da Allah ba wanda zai yi inkarin tarawih illa al-majus wa shi'atu sulban sai majusawa masu bautar wuta da shi annan masu bautar gunki ko masu bautar sulban shine cross da shi'a kristoci yan shi'a in shi'a ne ke inkarin tarawih suka ce yin shi a gida ba laifi ba ne amma yin shi a masallaci bid'a ce saboda su a fahimtar su Umar ne ya kirkiro kasan da abin da ya shafi al-khalifa radiyallahu anhu wa ardahu to kyamar shi suke so ba wanda ya dandana musu kuda kamar shi shi ya ragargaje iyayensu da kakanninsu majusawa farisawa masu bautar wuta na kasar Iran sannan Umar shi ya yaga yaga da su ya kwace mulki a hannunsu ya kafa daular musulunci to su har yanzu ɗan shi'a ko da ɗan shi'an da bai gama fahimta shi'a kafurci ba ce to har yanzu shi dai iyayen nan nashi da kakannin shi masu bautar wuta na da daraja a gurin shi daga to wanda ya yaƙe su ya kori yahudawa daga jaziratul arab to yanzu shi abin ki ne a gurin in ba haka me yasa suke bautar kabarin abu lu'lu'a abu lu'lu'a ba majushe ne har Allah ya halaka shi ya kashe kanshi ko shi ya kashe sayyiduna umar amma ya sun mai da shi waliyi sun makabarin shi qubba'a suna zuwa suna ɗawafi jikin kabarin ƙasar gurin ma suna wato ainihin tabarruki da ita to kaga kenan ayi man tashabbaha bi qaumi fa huwa minhum kaga sun zama majusa shi yasa sai yace illal majusi in shi an yake ne wa shi'atu sulbani da in shi nan da suke kiristoci me yasa ya siffanta su da kiristoci so ba mai kwaikwayon kiristoci kamar yan shi'a cikin bukukuwansu su in ka taba ganin jana'iza ta kiristoci in ka ga ta 'yan shi'a san makal har da ɗan balan-balan ɗin da ake kewaye akwatin gawa suna sawa su ma biki suke irin na kiristoci a gurin a gurin jana'izarsu yanda kiristoci ke da bukukuwa na christmas biki na nuya biki na kaza su ma haka suke da biki na ranar gadirul gadirul menene suke kiran shi ranar wane ne ranar wane ne ranar bikin kukan mutuwan Husaini kukan mutuwan Alhassan kukan bacewar Muhammad bin Alhassan askari kukan wa kullun cikin buki suke kullun cikin tashin hankali da koke-koke suke kamar da kiristocin kiristoci ba kwa gani ko a tele ihu ne kawai da hayaniya ibadarsu to haka su ma 'yan shi'a a fasa kai a barka jiki a sari baya a yi wane ne amma talakawan ke haka ga magarin su ko wa'incan suna samun katuwar kujera da katar rawani kamar jabal uhud tana juya su yanda kiristoci a coci kowa ake ɗaura mai tara har yaro da ke goye haka su ma 'yan shi'a kowa sai ya ba da humusi ta ushiri wani gurin ma humusi ga waliyi ko imamin da suke gani shine kiddisi a wannan yankin sai an kai mishi ta tara mishi abin duniya kamar da kasan kiristoci fastocinsu yawanci ba su da sana'a ba su da aikin yi amma sun fi uban kowa kuɗaɗe saboda me sun mai da mabiyansu su ne gyaɗar da suke tatsan mai a jikinsu to haka yan shiya shi yasa ya kira su shi'atus sulban ina fata an gane to su sun yi inkarin tarawih Malam ya ce, Wal hajji muftaradun alaika aikin hajji farilla ce a kanka ya kai musulmi, wa shartuhu sharaɗin aikin hajji ya zama wajibi, amnu ɗariƙi hanya ta zama amintacciya, kar ya zama ‘yan fashi za su tare ka a hanya, hanyar ko ana faɗa, an gane ko? Wa sihatul abdani da lafiyar jiki, in baka da lafiya ka bari har ka samu lafiya. to wannan ba duka sharuɗan ba ne ya ambaci wasu daga cikin sharuɗan amma sharuɗan aikin hajji akwai musulunci akwai hankali akwai balaga yaro in ya yi aikin hajji za a ba iyayen shi ladar amma ba ta ɗauke mai hajji na musulunci ba sanda ya balaga in ya samu dama sai ya je ya yi hakan nan kafiri bi dama an hana su masu kusanci harami ko wala yaqrabul masjid al harama ba'da amihim hada wanda yake mahaukaci dama bai da hankalin ma da za a itibari da shi a rubuta mai lada ko zunubi kaga wayannan su ma duka sharuɗa ne ya zamanto hanya ta zama lafiyayya amintacciya sane ya zamanto garin makkan lafiya launi garin da zaka fito lafiya launi ma'ana ya kubuta daga annoba in ana aikin hajji sai ya zama garin ku annoba ta shigo ciki to haramun ka fita daga garin koda ko hajji ne za a tafi idan a makka Allah ya kyauta a ce ana ana annoba to haramun ne duk wani musulmi ya shiga koda da niyyar aikin hajji ne sai a bar iya ƴan makkan su yi aikin hajji ina fata an gane wannan duka waɗannan sharuɗa ne sannan guziri malam bai kawo shi ba a nan guziri shi ma yana cikin mafi girma ahammul istifa'a guziri yanzu guzirin ai ya faɗaɗi ko kana da ƴan kuɗa yanzu ce ta kai kusan miliyan uku ma in ba sa ko tafi ta fi ma miliyan uku eh da sauran dai yan tarkacen sai ta kai hudun nan sai ta fi mako? a haula wai a nera ku e nera kenan ba zai wuce miliyan hudu ba dai na sefa ke miliyan biyu mako ya haka ne kwa nera ta rugurguje wannan can ya fi sauki almuhim dai tun ni ba tafiyan zan yi ba astaghfirullah duk da ban sani ba to kaga sai ka tanadi kuɗin tikitin jirgi biza da wani wane ne da ɗan sauran wane ne wa kwamalashan wa duka kaga ga abin da zaka bar ma iyalanka ko ba haka ba in kuma ka ɗora ma kanka har da guzurin da zaka yi mana ko ka kawo mana su alkyabba da yanzu ba a kawo alkyabba wata yar hula ce ake kawowa in ka yi daraja da yawa a kawo maka bagaruwa da abin ga ruwan zamza hulunan ma wani lokaci sai an zo kano yi can tsada suke can tsada gare su ga kuma jirgi abinda za ka ɗauko muhaddad ne an ƙayyade maka to da duka waɗannan na ciki amma fa ba a ce dole sai ka samu abin da za ka kawo mutane jallabiya yawa guzurin dai abin da za ka ci abin da za ka bar ma iyalinka kawai shi ke kabbir hudita alal jana'izi arba'an hukuncin sallar gawa kayi rakabbara hudu a gurin sallar gawa hudita Allah ya shiryatar da wannan addu'a ce jumla ce du'a'iyya i'tiradiyya was'al laha bil afwi wal ghufran ka roƙa magawan nan yafiya da gafarar ubangiji kabbara ta farko ka karanta fatiha kabbara ta biyu salatin manzan Allah so salatul ibrahimiyya da kayi salatul fati zunubi zaka samu eh ni in za a yi mun sallaga wanda ya san zai salatul fati ya rike sallar shi banna su kar ma ya zo gurin sallagawa ta salati na ibrahimi da ya fito daga bakin da baya ƙarya ba bakin wani Muhammadu bakari wani majhuli ba da ya fito da salatul fati ina an gane ko kabbara ta uku ka tace ka tantagar yadda addu'a ga mamaci shi kadai za ka yi ma addu'a kabbara ta hudu ka yi addu'a ga sauran musulmi wanda suka riga da wanda suke raye sannan ya halatta ka roƙi ko yana cikin sunna ka ce Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu to wannan shine mulakhasa ta sallar gawa akwai abubuwan da suke an dan tattauna tsakanin malamai shin za a iya kabbara sama da hudu eh za a iya amma ya danganta da darajar wanda ya mutu saduna ali in dai mutum ya je yakin badar in ya mutu to kabbara shi da yake mishi an fahimta ko ana iya yin ta da takalmi eh ana iyawa ana iya yi ba takalmi eh ana iyawa namiji za a tsaya daidai kan shi mace za a tsaya daidai cikinta an gane ko kabbarar duka za a daga hannu ko ba za a daga ba duk wanda kai yayi amma a daga shi yafi dan sai don Abdullahi dan Umar yana dagawa kuma mun san yana da taka tsantsan gurin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sallama biyu za a yi ko ɗaya kowace ta halatta an gane ko akwai matsaloli dai masu yawa. E ana yin kabbara biyar, ana yin shida, ana yin bakwai, ana yin tara, takwas ne akwai ta ba ba. A babu dalili. Abdullahi bin Abbas ya bayyana karatun sallar gawa sai ce li ta'lamu annaha sunna wa annahu sunna. don kusan cewa sunna don kusan a malikiya sun hana karatun fatiha a sallagawa ko to a karanta fatiha inna salata alal jana'izi indana lallai sallar gawa a gurin mu fardul kifaya farilla ce da wani kan iya dauke ma wani la alal a'yani ba farilla ce ta dole akan kowa ba in wasu sun je sauran zunubi ya fada akan su indana yana nufin me indana indal malikiya dan maliki ne shi amma ba irin malikawa masu bin malikiyar arfa'ida ba to kuma haka yake gurin jumhurin malamai fardu kifaya ne kuma shine dalili ya tabbatar akai na annabi sallallahu alaihi akan zo a ce wani ya mutu ya ce sallu ala sahibikum kaga inda dole ne ai shi zai shiga gaba ko kuma ga wannan matan mai share masallaci da ta rasu sabai da yake sun fahimci ba fardu ainin bane ya suka je suka yi mata sallah shi dai yayi fada ne saboda mu ya so yayi musharaka saboda darajar matar yasa ce dulluni ala qabri haje mata addu'a la ala al a'yan innal ahillata lil anami mawaqikin kaga wannan ya kamata ya zama cikin azumi ya kawo su sai ya kawo su daban to dama an aibanta rashin tartibi ko amma muka ce zakin waken ya goge wancan laifin lallai watanni al'ahilla jirajiran watan jam'in hilal ko? lil anami mawaqitun asali mawaqiti yake lokuta ne na sanin wato ainihin a shi jinjirin wata Allah ta'ala ya yi su ne don sanin lokuta ga halittu su san lokacin kaza shekarun kaza kaza kaza wa biha yaqumu hisabu kulli zamani da wa'innan jinjiran watan ne hisabun komi na rayuwa yake gudana zaman ma'ana gudanawar duniya a san wane yau shekarar shi nawa saboda a san balagashi a san balagatta an gane ko a san kwanaki na idda kwanaki na takaba kwanaki na wato ainihin aikin hajji da sauransu shi yasa da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka anil ahilla sai Allah ya ce qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj sanin lokacin aikin hajji da kuma lokuta na mutane an sa bikin wancan ɗaya ga watan kaza don ai tanadi ai kaza ai kujeru da gado da katifa da sauran duk bidiyoyin da aka ɗaura ma kai mun ce bidiya an an mai da su wajibi in ba mai da su wajibi ba kawai al'ada ce babu laifi la tuftiranna wa la tasum karka ajiya azumi kuma karka ɗauka hatta yara shakhsal hilali min alwara ithnan har sai an samu mutum biyu daga cikin mutane sun ga wato shakhsal hilal sura ta watan shakhs ma'ana a tabbatar da eh watan ne aka gani mutathabbita ne alal ladhi yarayanihi su wanda suka ga watan ya zama suna da tabbas akan wannan watan sun kar yace ina kokonto amma dai kamar watan ne a baka ganshi ba hurrani su zama ɗiya ne ba karɓan shaidar bawa a nan gudu fi naqlaihima thiqatani su zama amintattu a cikin riwaya su ma'ana adilai ne su wanda za a karɓi shaidar shi a ganin wata su zama su biyu sannan su zama adilai mutanen kirki su zama ɗiya ba bayi ba su zama masu hankali ba mahaukata ba baligai ba yara ba kuma suna da tabbas a ganin da suka yi wannan a gurin ɗaukan azumi akwai malaman da ke ganin mutum ɗaya in ya ba da labari in adali ne ana karba tunda abdullahi dan umar ya ga wata ya gaya ma annabi kuma aka ɗau azumi amma gurin ajewa sai mutum biyu dan ɗaya kila ya ɗan gaji an gane ko sai suka ce to a samu wani ya karfafe shi an ta dilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra kenan an gane ko la taqsidanna li yawmi shakkin amidan karka nufaci ranar shakka shine ranar da ake tunanin 30 ne ga watan sha'aban ko 20 ko ainihin ɗaya ga watan ramadan ne an fahimta ko baka baka da labari an ga wata ko ba a gani ba kawai sai ka ce ka ni dai bari in tashi da azumi na fa tasumahu ka azumce shi wa taqula min ramadani ka ce yana ɗaya daga cikin ramadana a kar kai haka dole ka kwana da niyya an fahimta ko shine azumin ihtiyadi da suke cewa eh azumin ihtiyadi in dai zan tashi da azumi gobe in an ga wata ramadan ne in ba a ga wata ba to zan yi nafila a to kar kai haka Allahumma sai dai in ka saba yin wani azumi kamar da Annabi sallallahu ya ambata. Ya yi daidai da litinin ne, kai dai ka jira ka jira baka ji an sanar da an ga wata ba, kai gobe sai ka ce wurin tashi da azumin litinin. Sai aka ce ma ato ai an ga wata ba a sanar da wuri bane ba sai ka canza niyya. Sai ya koma na Ramadana shikenan. In kuma ka kwanta bacci ya kwashe ka da ka tashi da rana aka ce ma ai an ga watan Ramadana to wuce da azumin ka. babu laifi fatawa mai ban mamaki ko ma ka ci abinci a wannan matsala ka wuce da azumin kuma babu ramuwa gane ko babu rashi ta ce fatawa kuma da ta dace da sunna tunda an yi haka a azumin ashura annabi ya ce su wuce da azumin su kuma babu matsala kuma a lokacin ashura shine madadin ramadan wanda aka farlanta ramadan sai ashura ya koma sunna ramadan shine wajibi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترى تونا قوم مكيفة إياكم